الحمد لله الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام وهداه لأمة خليله محمد صلى الله عليه وسلم وخصه بأسرار وأحكام أحمده سبحانه وأشكره على آلائه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل الدين وأتم الإنعام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف مرسل وأرفع مقام فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس فضله الله على سائر الأيام ففيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله فيه شيئا إلا أعطاه الله إياه والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر فهو من خصائص هذه الأمة أن ضلت اليهود والنصارى عنه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فالجمعة لما جمع فيه من الخيرات واجتماع الناس لها وجمع خلق آدم فيها وجمع الناس فيها لرب العالمين عباد الله إن صلاة الجمعة فرض عين فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مقيم قادر بنص الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال عن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين راه مسلم وقال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوده والسفر والسفر يوم يوم الجمعة جائز إلا بعد دخول وقتها فإنه يحرم وأن لها آدابا وسننا بين الواجب والمستحب فإذا كان يوم الجمعة فليغتسل المسلم كغسل الجنابة وليتنظف من جميع الروائح المؤذية والأوساخ ثم يلبس من أحسن ثيابه ويتطيب ثم يخرج إلى المسجد بسكينة ووقار مبكرا والسواك مستحب مع كل صلاة والمشي أفضل من الركوب والكل صح فيه حديث فإذا دخل المسجد يدعو ويجلس حيث انتهى الصفوف فلا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا يتخطى رقاب الناس ثم يصلي ما كتب له وليجتنب التشبيك والاحتباء يدنو من الإمام ما استطاع ويستقبله بوجهه فينتظر الصلاة ويشتغل بتلاوة القرآن وذكر الله تعالى والاستغفار ويكثر من الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليله ولا يغفل عن قراءة سورة الكهف من ليله أو يومه فالجميع من هديه صلى الله عليه وسلم ثم إذا خطب الإمام أنصت له ولا يكلم ولا يكلم أحدا صبيا أو كبيرا ولا يلهو ولا يلغو فإذا دخل والإمام يخطب فليركع ركعتين قبل أن يجلس فلا يقيم أخاه ويقعد مكانه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره رواه أبو داود والترمذي وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في وعن الشراء والبيع في المسجد ولا يحجز المكان بسجادة أو غيرها أيها المسلمون إن للكلام بقيه والوقت يضيق والموفق من وفقه الله تعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi hakan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama a wannan yini namu na juma'a yau muna goma sha hudu ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1442 da ƙidayen miladiya yau muna 26 ga watan biyu shekara ta 2021 wannan hutuba za ta yi magana a kan juma'a da sashi daga cikin hukunce-hukuncen juma'a la'akari da cewa wannan juma'a ta riga ta zama mana jini da tsoka tana ɗaya daga cikin kwanakin allah subhanahu wa ta'ala cikin kwanaki bakwai na sati sannan sallan juma'a na daga cikin wajiban da allah ya ɗora ta akan kowane musulmi ya sallace ta a kowane sati so ɗaya matuƙar dai wannan musulmin namiji ne balagagge ne yana halin zaman gida ba tare da wata lalura ba sai muka ce to lalle ya kamata mu ɗan karanto waɗansu daga cikin hukunce-hukuncen da ya shafi ranar juma'a da kuma sallan juma'a ranar juma'a ita ce rana mafificiya ga baki ɗaya cikin ranakun sati ga baki ɗaya domin Allah subhanahu wata'ala ya fifita ta akan sauran kwanaki a cikinta a kowane ɗan lokaci ƙanƙani idan musulmi ya dace yana roƙon Allah subhanahu wata'ala to ƙada'an Allah subhanahu wata'ala zai biya masa buƙatansa malamai sun ta kai komo akan wani lokaci ne wannan maganganu guda biyu su ne mafi inganci daga cikin maganganu magana ta farko ita ce daga lokacin da liman ya hau kan mimbari zuwa lokacin da za a idar da sallah waɗansu malamai haddasa haban annabi sallallahu alaihi wasallam da dama suka ce wannan shine lokacin waɗansu malamai kuma suka tafi akan cewa bayan sallar la'asar har ya zuwa faɗuwar rana idan mutum ya dage yana ta addu'a a wannan lokaci Allah subhanahu wataala zai karɓar masa addu'ansa qata'an juma'a zuwa juma'a tana kankar zunuban da ke tsakankaninta matakan dai mutum ya nisanci manya-manyan zunubai ƙananan zunubai wanda mutum ke yau da kullum idan daga juma'a ya sallaci juma'a zuwa wata juma'an ya sallaci wata juma'a Allah subhanahu wataala zai kankare mishi zunuban shi baki daya in dai ba yayi manya-manyan zunubai irin su ƙarya irin su yaudara irin su shaye-shaye irin su ɗauke-ɗauke irin su giba irin su hasada irin waɗannan manya-manyan zunubai ne idan mutum yana yin su to Allah ba zai kankara ƙananan ba amma in dai ya nisanci manya-manyan zunubai to 'yan ƙananan laifuffuka irin laifin da harshenka ke faɗi ba tare da ka ƙudurta ba laifin da kake yin ma wani daga cikin mutane ba tare da ka san kayi ba ka taka ma wani takalmi ka zauna ma wani a riga makamantar irin waɗannan abubuwa dan kalle-kalle da kake yi ba tare da zaɓin kanka ba to duk sai Allah subhanahu wata'ala sai kankare mu mutum ranar juma'a tana daga cikin keɓantacciyar rana ga wannan al'umma lokacin da yahudu da kirista suka kuskure ta dan an ba su zaɓi sai yahudu suka zaɓi ranar lahadi sai kirista suka zaɓi ranar asabar a yahudu suka zaɓi ranar asabar kirista suka zaɓi ranar lahadi sai Allah subhanahu wata'ala ya yi ma al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam gamdakatar ya datar da su da ranar juma'a an kira ta da ranar juma'a ne saboda irin alkhairai da yawa da yake tattaro a cikin ta dan kaji daga sunanta an ce juma'a daga ciki kaji alaman aljam'u hada wani abu taruwan wani abu to an kira ta da suna yawmul juma'a saboda alkhairai da yawa suna tattaruwa a ciki sannan mutane suna tattaruwa a ciki su bauta ma Allah sannan a cikin ranar ne ma aka tattar halittar annabi adam a kuma wannan ranar ne baki ɗaya bayi za mu tashin fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama to saboda wannan sai ana kiranta yawmul jumu'a ranar da take tattaro kowa take tattaro koyi babu shakka sallan juma'a farali ne akan kowane musulmi farali ne na ainihi faralin da yake wani baya iya ɗauke ma wani idan mutum yana da 'ya'ya goma ko ashirin kowanne a cikinsu ya balaga to kowa sai ya yi sallan juma'a ne uban ba zai ce bari ɗauke muku ko kuma kaiwa na kawarkece ni a wannan sallan juma'a kamar yadda ake a tarurruka da bukunkuna da abin da ya kama da haka da haka a sallan juma'a farali ne akan kowane musulmi namiji kuma ɗa ba bawa ba wanda yake balagagge kuma yana halin zaman gida kuma babu wani abin da zai hana shi fitowa kamar ruwan sama ko mai kama da haka to wajibi ne akan sa ya halarto sallan juma'a ƙur'ani da sunna da ijma'in malaman musulunci duk sun tafi akan haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya kuma waɗanda kai imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kai imani idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati idan aka kwala kiran sallah ranar juma'a Allah ce fas'au ila zikirillahi ku tafi wajibi ku taka ku tafi zuwa ga wannan sallan juma'a shine ambatan Allah anan wadarul bay' Allah ce ku yi watsi da harkan cinikayya da kasuwanci zalikum khairul lakum wannan shi yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamun in dai kun kasance kun san alkhairin da ke gurin Allah yafi duniya da abin da ke cikin ta in kun kasance kun sani cewa fifita duniya akan harkan addini hasara ne da tabewa to lalle lalle ba za ku sakaci akan wannan ba da wannan aya malaman musulunci suka ce wannan aya tana wajabta zuwa sallan juma'a tana kuma wajabta aje da zarar lokacin da aka kira sallah da aka koda mutum ya rafkana koda mutum ya yi rauni da zaran aka kira sallan juma'a to daga wannan lokacin kuma komi ya haramta masa na shagulgulan duniya kasuwanci ne ko tafiye-tafiye ko makamantansu wajibi ne ya kyara komi kuma ya fuskanto sallan juma'ansa wani hadisi daga sayyidina abdullahi dan umar da sayyidina abu huraira suka ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yantahiya ni aqwamun an wad'ihim aljumu'at idan mutanen da suke barin sallan juma'a ko dai su hannu akan haka lalle lalle su hannu akan haka su daina sakaci su daina bari bacci na dauke su ranar juma'a su daina bari harkokin office na dauke su daga sallan juma'a ko kuma in ba su daina ba la yahtimanna Allahu ala qulubihim sai Allah subhanahu wataala ya rufe zukatansu sun male kunun na minar gafilin sai su zama cikin rafkanannu da zaran Allah ya rufe zuciyar mutum to ba zai ga gaskiya ya gane ba ba kuma zai ga ƙarya ya nisance ta ba da haka Allah subhanahu wata'ala ya rufe mishi kofofin alkhairi kenan ya buɗe mishi kofofin halaka da taɗewa Allah ka tsare mu a wani hadisi wanda al-imam abu dawud ya rawaito da waɗansu daga cikin malaman hadisi manzo Allah ke cewa man taraka salatu juma'in tahawunan duk wanda ya bar sallan juma'a guda uku saboda walakantarwa fa Allahu ala qalbihi daga lokacin nan Allah subhanahu wataala zai rika zuciyarsa sai kasance ko da ya ga gaskiya ba zai gane ba in kuma ya ga ƙarya ba zai gane ƙarya ba ce ballantana ne sance ta haka nan al-imam ibn al-munzir ya nakalto cewa malaman musulunci sun yi ijma'i akan sallan juma'a wajibi ne babu wani malami da ya saba ko da kake jin ana sabani a mazhabobi a ce malikiya ta ce kaza hanafiya ta ce kaza to ba ai sabani akan sallan juma'a wajibi ne akan kowane musulmin musulmi namiji ɗa wanda yake mazaunin gida ba kuma wanda yake halin rashin lafiya ko halin tafiya ba da aka babu laifi mutum ya iya yin tafiya ranar juma'a amma da sharɗin kafin shigar lokacin sallan juma'a da zarar lokaci ya shiga zawali ya shiga to daga lokacin nan kuma haramun ne yin tafiya ranar juma'a juma'a tana da sunnoninta da mustahabbanta tana da waɗansu abubuwa kuma wajibai ne daga cikin waɗannan abubuwa ladubba da kuma wajibai da sunnoni na sallan juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta cewa duk wanda zai zo sallar juma'a sai yayi wanka irin wankan da yake yi na janaba manzon Allah ya wajabta ma al'umma musulmi wannan sannan manzon Allah ya wajabta ma al'umma musulmi idan mutum zai zo sallar juma'a ya kwalliya ya nisanci duk wani abu mai wari wanda zai iya cutar da al'umma musulmi ko kuma wani kazanta ko najasa da zai zo da shi cikin masallaci irin shan taba kamar yadda muka bayani can kwanaki irin shan taba irin cin tafannuwa irin cin albasa ire-iren waɗannan abubuwa duk mutum sai ya nisance su sannan an shar'anta mu mutum ya sanya tufafi mai kyau ya kuma sanya turare a cikin wannan tufafin har a wani hadisi annabi na cewa umma mutum bai samu turare ba sai turaren matan shi to mutum ya ɗau roƙi matan shi ta san mishi turare ya bulbula ya zo masallaci idan mutum ya kamo hanya ya zo masallaci cikin natsuwa da kwanciyar hankali kuma abin da aka fi so shine mutum ya zo masallaci da wuri-wuri kar mutum ya bari sai lokaci ya ƙure liman na gab da tsaye da sallah sai ka ga mutum ya ɗauko buta yana alola a gurguje ya taho a gurguje ya zo masallaci babu natsuwa mutum baya halasta yi haka nan har akwai ma malaman da suke gani idan mutum ya zo ma masallacin juma'a ko masallaci ma na kam salawat ya je a gurguje a gurguje a gurguje yana nan farfashi ya yi kabbara shiga cikin wannan sallan suka ce bai da sallah saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo masalla kana mai tafiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali abinda ka samu ka sallata abinda ka rasa ka cika ko ka rama to sai suka ce da wannan kamar al-Imam Ibn Hazm yace duk wanda ya zo ma masallaci a gurguje to ko yayi kabbara shiga sallan sallan ma bata yi ba tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin haka to dan haka haka nan zaka zo kuma in so samu ne mutum ya aswaki ko kuma ya tsabtace bakin shi da abin da ake tsabtace baki kafin ya zo masallaci tafiya zuwa ga sallan juma'a ya fi falala amma kuma ya halasta a taka da kafa domin duk cikin su hadisai sun zo da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan musulmi ya shiga masallaci ya addu'an shiga masallaci bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik ko kuma a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultani al-qadim من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله sai kai addu'a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai mutun ya addu'an shi na shiga masallaci sannan idan mutun ya shiga masallaci kar ya rika kakkama kan mutane ya bubbude kan mutane yana son sai ya tsallaka wani guri abinda aka shar'anta masa shine inda sahu ya tike shi to ya tsaya nan kawai sallaci abinda zai sallata kar ka dauka ai mu wajibi sai mun je wancan wurin har ma malamai suka kira cikin bid'a mutum ya aje wani wuri wai in ba nan ba shi ba zai sallah ba ko an zauna a gurin sai an tashi mishi to wannan bid'a ce daga cikin bid'o'i da haka ka zo masallaci inda ka samu ka tsaya nan kai sallah idan kuma masallacin ba a cika sahu to wajibi ne shi kuma akan liman ya jawo hankali akan a rika cika sahu a cika a rika cika sahun farko sannan na biyu sannan na uku idan kuma ana bayanin mutane suna ta wurin kai to su ji tsoron Allah duk wanda ya sadar da sahu manzan Allah ce Allah zai sadar da shi da rahama duk wanda ya yanke sahu ga wuri a sahu na biyu sai mutum ya ƙi zuwa sai ya tsaya a sahu na uku ko na hudu to manzan Allah ce Allah zai yanke shi daga rahamansa shi ma za ka mutane su tsoron Allah dan an kawo kuka cewa wani lokaci za ka ga wani wuri amma sai ka ga wani ya yi zaman faɗi shi ba za a zauna kusa da shi ba ko kuma ya yi bukin ɗin wurin ne saboda wani wanda yake son idan ya shigo shi yake son ya ba wannan wurin za mu yi magana akan shi insha Allah ta'ala nan gaba kaɗan da aka duk waɗannan abubuwa ne wanda yake kirkirarrun abubuwa ne bid'o'i ne a cikin masallaci idan ka zo masallaci ka nemi ina ne babu jama'a ka shiga kai sahu sahun farko sannan wanda ke biye sannan wanda ke biye sannan wanda ke biye baya halasta ko kankani kai zaman fadi saboda wakar a zauna kusa da kai ko kuma saboda sai wanda kake so zai zauna a wurin haramun ne mutum ya haka za mu yi magana kan shi insha Allah ta'ala wani lokaci to da haka idan mutum ya zo masallaci ya kafin ya zauna ya sallaci abin da Allah ya rubuta mishi zai sallata to daga nan kuma sai ya shagaltu da ambatan Allah karatun alqur'ani da istighfari da yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu laifi ayi wa'azi kafin zuwan liman domin asari ya zo a cikin musannaf na ibnu abi shayba sayyidina abu huraira yakan miƙe wa'azi kafin liman ya shigo ya fara khutba ranar juma'a wannan asari ne wanda ya tabbata a cikin musannaf na ibn abi shayba da haka babu laifi irin wannan wa'azin da ake yi kafin zuwan liman sannan kada musulmi ya rafkana ya manta da karatun sautul kahfi ko a daren juma'a ko a yinin juma'a tun daga daren da muka fito din nan wanda muka wuto shi dazu har ya zuwa yinin nan rana ta fada ka samu lokaci da zaka zauna ka karanta kahfi saboda kwadaitarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan haka idan mutum ya shigo masallaci to ya zauna ya shiru kada ya magana da kowa matukan dai liman ya riga ya fara kuɗu ba wannan ko koda yaro ne dan wani zai zo da ɗan shi sai ɗan ya fara mutsu mutsu ba liman na kuɗu ba sai mutum ya sunkuya yana tambayan shi zaka sha ruwa ne zaka yi fitsari ne to duk wanda ya wannan ma ba shi da sallah duk wanda ya wannan ba shi da sallan juma'a ko kuma wani ya zo masallacin juma'a ya shigo masallaci liman na khutba sai rika gaya ma dan uwan shi ko abokin shi zo mu shiga can ga wani guri can ga dadduma can ga kaza nan duk wanda ya wannan yayi lagawu ba shi da sallan juma'a jama'a musulmi ba shi da sallan juma'a wannan kowane kowane ne in yi wannan in ban da waɗansu ɗaiɗaiku da za a zaɓa saboda ƙila matsala ta tsaro a ce waɗannan jami'an tsaro ne ko ku je ku yi sallah a wani masallacin sai ku zo ku sa ido a nan in kun ga abin da ba ku gane ba ku sanar da junanku matsala na tsaro to irin wannan lokaci waɗannan malamai suka yi ijtihadi suka ce ana fatan ba su da laifi a wurin Allah subhanahu wataala kamar wanda za a ce to ka je masallacin lokos kai sallah sai ka zo nan ka ba da tsaro in ka ga abin da baka gane ba ka ga wani ya shigo da wata jaka ko wani yana kokarin ya tada wani abu to dole kai an karar da sauran yan uwanka cewa ga wani can gashi gashi gashi irin wannan abubuwa amma haka kawai mutum ya zo masallacin juma'a ya magana wannan yayi lagawo kuma duk wanda yayi lagawo ba shi da sallan juma'a idan mutum ya shigo masallaci liman yana cikin khutuba to kafin ya zauna ya raka'a biyu amma ya yi su a takaicen takaitawa sannan kuma kada mutum ya gangancin tada wani mutum daga sahu ko wurin zama domin shi ya zauna a wurin annabi ya hana wannan ko yaro ne ka gani baka da haƙƙin da zaka tada yaro a sahu jama'a musulmi ina faɗin wannan akwai masallatan da yake zaka ga yaro ya riga ya shiga sahu har liman ya kabbara sallah sai wani babba ya zo saboda rena wannan yaron sai jawo yaron baya sai shi ya shigo sahun ba shi da wannan haƙin ba wanda ke da wannan haƙin duk wanda liman ya riga daidaita mamunsa to ba ka da haƙin da zaka zo ka canza ma liman tsarinsa kuma idan ka jawo yaro baya daga lokacin nan yaron ya kyamaci sallah ya kyamaci zuwa sallan jam'i to duk zunubin yana kanka in ka jawo yaro baya yaron ya tafi je wasa a wani guri ya bannata wani abu to kai kake da lamuni kai kake da damu da haka idan liman ya riga daidaita sahunsa har da yara duk an daidaita sahu a zamanin ana sassa ana sahu da yara ana sahu da yara idan liman ya riga daidaita sahunsa to idan ka zo ka kalli inda babu kowa sai ka shiga sai ka je kai sahunka amma maganin ka jawo yaro din yana yaro to baka da wannan haƙƙin asharanci sai dai ko in yaron wasa yake ya je can ya dawo ya je can ya dawo ya kwanta ya tsungulu wancan to kaga shi wannan wasa yake yi to idan akwai masala kana iya canza ma wannan yaron wurin zama sai kai ka samu sai ka tsaya a wurin to baya halista ko da kai ne oga ka zo ka ga wani daga cikin mabiyanka ko yaranka suna zaune a sahu sai ka yi mishi fuska sai ya tashi ya baka guri don kai ka zauna haramun ne wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana haka nan idan mutum yana zaune a cikin sahu sai ya ji gingidi na kama shi to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce to mutum ya tashi ya canza wuri to ko a yanzu idan akwai daman wannan idan ka ji gingidi na kama ka to sai ka tashi daga inda kake ka koma wani guri ka zauna idan ko ba zai yi wato mafi karanci dai kana iya miƙewa tsaye ko kai nafila ko wani abu mai kama da haka saboda yanzu ba zai a ce ka tashi sai ka ce to bari in dawo sahun gaba ai sahun gaba an riga an ce ko bari in koma can sama za ka kakka ma kan mutane ke to in dai ba zai yi ba mafi karanci sai ka miƙe tsaye ka ɗan dawo cikin hayyacinka ko kuma ka miƙe kai sallar nafila ko abin da ya kama da haka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan at-tahalluq yawmul jumu'a a riƙa yin halka halka ranar juma'a yin halka ranar juma'a ga masallata juma'a sun zo za su yi sallar juma'a wannan ba ana magana in liman ya shigo bane gabaki ɗaya ne a yinin juma'a matukar da ma mu sun fara zuwa sallan juma'a to haramun ne kuma wani ya buɗe wani majalisi da za a yi halaka saboda wannan yana yanke sahu yana yanke sahu kuma yana kawo tashwishi yana rikitar da waɗanda suka zo masallaci domin su ambaci Allah subhanahu wata'ala to akwai sauran hukunce hukunce wanda yake insha Allah ta'ala za mu samu wani lokaci mai magana akan su saboda yanayi na lokaci muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da gadigan mu akan gaskiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya waɗanda suka ce mu sanya su a cikin addu'o'in mu ne yau da kullum waɗanda muka iya tunawa da waɗanda bamu iya tunawa ba muna fatan Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi abinda muke tsoro na sharri Allah ka amintar da mu da gare shi Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka halin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu na fitintunu da zubar da jini to ya Allah subhanahu wataala ka tausaya mana ka gafarta mana Allah ka ɗauke mana wa'annan musibu Allah ka azurta mu Allah ka yarwata mana arzikin mu Allah ka yaye mana kunci da fitintunu na yau da kullum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك اللهم من فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك